alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to a yau ranar juma'a shida ga watan rabi'un al-awwal hijira 1400 da 40 da bakwai da ya dace da 29 ga watan 8 shekara 2025 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam salam za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tasriful maidani a wanda wannan shine darasinmu na sha bakwai muna nan cikin cikin bayani akan arruba'i eh al'abuwabin ruba'iyya wato auzan na alfa'ilun ruba'i fa'ili wanda yake yana da harufa guda hudu to satin da ya wuce mun yi na af'ala wanda asalinsa sulafiyun ne sai aka ƙara masa harafi ɗaya shine hamza a farko sannan muka yi a wanda galiban akan yi wannan saboda ta'adiya kamar yadda muka yi a magana cewa idan fi'ili ya zamo lazimi to akan iya ƙara masa hamza a farko saboda ya buƙaci fa'ili da maf'ulun bihi kamar karuma zaidun kaga lazumi ne ko zaidu ya zama karimi to sai kana son ka ce ya karrama wani to wannan ma'anar babu ta cikin karuma sai malaman tasirifi suka ce abinda za a yi sai a aro hamza a farko sai ka ce a karama zaidun amran zaidu ya karrama amu to kaga wannan shi ake kira ta adiya haka mun yi fa'ala na tadaifi ga ainihin ko to shi yana da akan yi irin wannan tadaifi saboda ma'anoni daban-daban amma mashhuriya daga cikinsu littakasiri saboda a nuna aikin ya yawaita an yi abin da yawa sosai-sosai misali in ka ce daraba zaidun amran to ma'anarsa amru ya zaidu ya bugi amru an gane yawwa to sai kana son ka nuna bugun yayi yawa to ba sai ka ƙara wani kalma ba eh kawai labazin za ka canza sai ka ce darraba zaidun amran ma'ana zaidu ya bugi amru da yawa in gane ko ya yawaita bugunsa to kaga wannan ma'ana babu ta cikin daraba na farko to ana yin wannan saboda littaksiri eh yawa ga ya can a suratu yusuf wa gallaqatil abwaba eh malamai suka ce banda kofofin suna da yawa tunda jam'u jam'u qilla ne wanda yana fara daga uku zuwa tara wasu na saɓani cewa ƙofofin bakwai wasu ce tara to banda da yawansu to sigar fi'ilin na wagallakat an gane yana nuna rufewan ta yawaita eh ma'ana kowace ƙofa ba rufi ɗaya ta yi mata ba kila ta yi mata rufi biyu ko uku ko hudu waccan ƙofar ma haka waccan ƙofar ma haka waccan ƙofar ma haka to shi yasa da aka zo sai aka ce wa galla katil abuwa ba an gane ko? kaga ta yawaita kukkulle su to wannan shi ne ko kuma can waka ba'ana ya hunna to shi ma wannan dullin takasir ne an gane? yawwa sun yawaita yayyanka hannayensu to daga cikin abin da ake amfani da shi fa'ala kenan to kaga an samu ƙari wanda in babu wannan ta za'ifi ba za ka samu wannan ba an gane ko yawwa to shi yasa sai malamai wacce aya kaji suna cewa ta kukkulle kofofi wa gallaqatil abwaba ta kukkulle kofofi eh to wannan shine to wannan yana maka ishara cewa kullewar ba na wasa ta yi ba eh to shi yasa da ta gama gaba ɗaya sai ta ce mi ai talaka saboda ba ta taɓa tunanin wani halitta ya zo wurin iri yadda ta rufe kofofin gaba daya ba na wasa ba ne ta shirya tsab a gare ko? dushe sama malaman tafsiri ke cewa lokacin da shi yusuf ɗin ya gudu bayan ya haɗa ta dai da allah ya gade babu sarki sai allah sai ya gudu to yana juyawa sai allah ya tura mala'iku kawai aka dinga bubbuɗe kofofin ainihin ya samu kofan kai ba za ka yi tunanin ya aka yi kuma ya gudu ba eh har aka ce wa alfa ya sayi da ha ladal to ya aka yi duk ai mala'ika aka tu shi yasa an ga sama mai mafita yi to ka gani eh amma kaga yanayin kissar kaga biyo shi ta yi a guje kaga kenan bata cin mai ba tana gudu yana abin nan tana jan rigarsa kaga da tsaye yake kaga za ta abin nan ɗin shi yawwa to amma sai Allah ya turu mala'ika jibrilu ya buɗe ƙofofin kawai sai ya arci in ba haka ba ba yadda za a iya fita da haka ne to babu hikima babu balaga wajen faɗan wa gallaka tilabuwa ba kenan babu hikima to me hikima ya za a ce wa gallaka tilabuwa ba sannan kuma a ce ya gudu eh yaushe ya samu damar tsayawa tunda ita ita adda gidanta ita adda kofofinta makullai yana hannunta ina ya samu damar ya bude wannan kofa ya fita ya sake bude waccan duk bata abin nan ba to qur'ani kenan eh kuma kaga ai rasulun ne yayi eh to kaga dole a bashi kariya eh ba za a yadda wani abu ya taba shi ba kaji dalili ai annaba masumai ne daga alfasha to wasalisu wazani eh to wannan duka ilimin sarfu shi zai taimaka maka kana gane irin wayannan abubuwa wasalisu na uku min ha daga cikin auzanu na ruba'i fa'ala muna da fa'ala ko wazani ne to shi kuma za ka ga mala ya ce bi ziyadatil alifi wasaɓan an ƙara alif a tsakiya tsakanin fa'un da ainu za ka ga ga alif nan don asalinsa fa'ala ne fayati mustaqbaluhu mudari'insa yana zuwa ala yufa'ilu eh shine ma'aunin mudari'insa wa masdaruhu ala mufa'alatin wa fi'alin masdarinsa yakan zo ko dai mufa'alatin ko fi'alin wasu mufa'ilihi sunan fa'ilinsa shi kuma alama fa'ilin duk da alamu fa'ilin bidammil mimi yakan zo bisa wazanin mufa'ilin wasmu maf'ulihi sunan maf'ulinsa shi kuma ala mufa'alin sai ka yi wa ainihin ɗin fatha wal amru minhu fa'ilun in za ka yi umarni shi kuma sai ka yi amfani da ma'aunin fa'il fa'il wal amru minhu fa'il ba fa'ilun ba wal amru minhu fa'il wan nahyu in zaka yi hani la tu fa'il to ga misalan auzanu din misaluhu kamar ka ce fa'ala sai ka ce khataba daga khataba ne an gane ko yayi magana ko yayi huduba ko yayi wani zance mai jan hankali yawwa to shi wannan ma'auni suka ce daga cikin manya-manyan ma'anoninsa yufidul musharaka yana nuni kan cewa mai maganan nan ko mai wannan aiki ba shi kaɗai ba ne akwai wani abokinsa da suka haɗu suna wannan abu yawwa to shi yasa in aka ce khaɓa ba kakan iya cewa khaɓa ba zaidun amran Hmm? zaidu ya yi musanyan magana tsakaninsa da amuru eh mudari sai ka ce yukhatibu yukhatibu zaidun amran eh ma'ana dai maganar ba daga janibi ɗaya ba ne duka ɓangarorin guda biyu yawwa to wannan shine almu- almusharaka ko yawwa kamar ka ce ƙatala zaidun amran eh zaidu da amru sun yi fada sai kaga mutum ɗaya na fada to kaga mu musharaka kenan eh to wannan yakan zo a haka eh wasu lokutan kuma kaga yakan zo da wasu ma'anonin daban-daban yakan zo ma babu musharaka din kamar qatalahumullahu eh to kaga Allah na fada da wani eh to nan karkace akwai musharaka babu musharaka a da eh nan an ba shi ma'anar fa'ala ne wanda yake nuni kan cewa abu kaza ya auku a ɗayan ɓangare kawai eh to karka ce faɗa ya gudana tsakanin Allah da wani an gani ƙarina za ka kallo da siyaƙi eh amma dai akwai wannan ma'anar Mm, na'am na'am wace kalma a ai ba shi an ma'anarta ba ƙatala ana ai tsinuwa ne Mm. ko ya zamo ma'anar addu'a ko ya zamo ma'anar labari ko insha'i ko yawo ko labari ƙatalahumullahu Allah ya tsine musu ko Allah ya tsine musu yawwa sannan kuma yana iya ɗaukan ma'anarsa ta katalu ɗin ta kisa Allah ya kashe su an gane? Eh, ƙatalahumullahu Allah ya kashe su Eh, to amma dai tsinuwan shi malaman tafsiri suka fi ambata ba ma'anarsa Allah wadai ba ko dai ka bashi ma'anar tsinuwa ko ka bashi ma'anarsa ta kisa Mm. to duk dai wannan yana nuni kan cewa abin ya gudana ne daga Allah shi kadai an gane eh babu musharaka anan ina fatar an gane yau saboda haka anan ya zo da ma'anar kamar katala Mm, kamar an ce katalahumullahu to duk ma'anar ɗaya ce eh da qatalahumullahu da qatalahumullahu duk dai ana nufin ko tsinuwa ko kisa eh to in ka ɗauke shi ma'anar insha'i kamar ana addu'a ne Allah ya ɗebe musu albarka in kuma ma'anar labari ne Allah ya ɗebe musu albarka ya nisanta su daga rahamarsa to shine qatalahumullahu ko kuma yanzu addu'a ake musu Allah ya kashe su kowa ya huta eh qatalahumullahu Allah ya kashe su Allah ya zabu daji to shine masdari a ce mukhatabatan magana kenan ko ba ko dai magana dai an gane yawwa shi ba nasa khutbatan to wancan kuma na khataba ne wa khitaban shi ma masdari ne fa huwa mukhatibun ismul fa'il kenan mai magana wa zalika mukhatabun wancan wanda ake magana da shi ne ismul maf'ul kenan wal amru khatib in za ka yi umarni eh khatib zaidan eh ka je ka yi magana da kai da zaidu wan nahyu hani la tukhatib ahadan kar ka yi magana da kowa wa misluhu to yana daga cikin misalin wannan shine naza'a Hmm? yawwa naza'a zaidun amran amru ko da zaidu da amru sun yi jayayya tsakaninsu Hmm. yuna zai'u munaza'atan ja'in ja kenan wannan ya ja wannan ya ja wannan ya faɗa wancan ya faɗa wani za'an to kaga shi ma dai duka yakan zo a haka ta fuskan mazari munaza'atan ko ni za'an فهو منازع اسم الفاعل مجاية وذاك منازع اسم المفعول وانشان wanda ake jayayya da shi ne na zai ka yi jayayya umarni kenan la tuna zai hani kenan ahadan kar ka yi jayayya da kowa to wannan kaga shi ma ruba'i ne fa'ala tuwar rabi'u wazani na hudu min ha daga ciki fa'alala akwai ma'aunin fa'alala to shi wannan ruba'i ne mujarrat yawa shi haka yake babu abin da an ka kara masa ba kamar af'ala ne da fa'ala da fa'ala ba kaga su duk asalinsu kowannensu sulasiyun ne sai su samu ziyaran harafi ɗaya to amma shi fa'alala haka yake shi ba mazidi ba ne mujarradi ne kuma shi kaɗai ne duk larabcin duniya in dai ruba'i ne mujarradi to wannan shi kaɗai ne da ka haddace shi shi kenan to shi ne ya ce bi ziyaratin lami to shi kuma larabawan da kansa su suka ƙara masa lamun an gani? fayati mustaqbaluhu tunda kaga lamun biyu ce ai yawwa to amma kuma sai suka sake ƙara masa lamun amma dai haka aka same shi don ba za a ce a cire ɗayan a bar ɗayan ba ba zai ba in aka yi haka to ruba'in kuma ya roshi fayati mustaqbaluhu mudari'insa yana zuwa ala yufa'alilu bisa ma'aunin yufa'alilu wa masdaruhu ala fa'alalatin wa fi'ilalin wannan biyu shine masdaransa wasu mufa'ilihi ala mufa'alilin yakan zo bisa wazanin mufa'alilin wasu maf'ulihi sunan maf'ulinsa ala mufa'alalin da yi wa lamun ta farko fataha wal amru minhu fa'lil in za ka yi umarni kenan wannan hayu in za ka yi hani la tu fa'lil misalu to misalin wannan wazanin kamar da haraja eh akan ce da haraja zaidun alkurrata eh zaidu ya shura kwallo ko ya jefa ta irin yadda suke cewa ya jefa cikin raga ko to akan ce da haraja da harajal kurrata ai ya sata a raga yu da hariju to mudari'i kenan yana yi da harajatan to shine masdari eh masdarinsa kenan wadi hirajan masdarinsa na biyu fahuwa mudahrijun ismul fa'il وذاك مدحرج اسم المفعول والأمر shi kuma yanzu a yi umarni dahrij dahrijil kurrata ka shura kwallo ko ka tunkuɗa ta ko ka jefa ta wannan hayu in za a yi hani la to dahrij to haka nan akwai jalbaba eh akan ce jalbabahu idza albasahu jilbaban in ya same jallabiya sai a ce jalbabahu jalbaba zaidun amran ai albasahu jilbaban jallabiya kenan ko kuma riga dai haka doguwa eh in kuma ana so a ce shi yasa sai a ce to ta jalbaba sai ka sa ta'un farko ta jalbaba zaidun zaidu ya saba kai ne jallabiya amma in kana son ka ce ya samu waninsa to ba za ka sa ta'un ba sai ka ce kawai jalbaba jalbaba an gane? talbasahu kamar ya a wannan ai ba larabci ba ne sai dai albasahu yawwa shi laraba suke fada eh albasahu to yi jalbibu yana sa masa jallabiya jalbabatan sakawan shine jalbabatan wajilbaban shi ma dai dun mazdari ne eh yakan zo mazdari kuma wani zubin yakan zo ma suna ce jilbabu jallabiya fahuwa mujalbibun to ismul fa'il kenan mai sawa wa za ka mujalbabun wancan an saka masa jallabiya jalbib in za ka yi umarni samai jallabiya la tu jalbib in za ka bi in za ka hana shi kar ka sa masa jallabiya kyale shi kawai to wannan su ne guda hudu da ya kawo mana af'ala fa'ala fa'ala fa'alala Eh, amma ba su kaɗai ba ne to amma dai wannan su ne mashhurai wanda ake son mubtadi'i ya haddace su yau ya ba su kulawa sosai Eh, saboda su suka fi yawan zuwa a larabci Eh, to shi yasa shi almaidani sai ya kawo maka su Eh, nan gaba in za a saka wani littafi to za ka ga ƙari Eh, za ka ga ƙari na auzanu na ruba'i na fatar an gane yawwa to amma in yanzu ka fahimci wannan to kaga ba za ka samu wani iskali ba mm, a ciki to nan za mu kwana saboda lokaci eh wani sati sai mu shiga al'abuwabu al-khumasiya eh shi kuma babuka ko auzanu masu haruffa biyar to a fahimci waɗannan hudun tukuna sosai kamin a shiga wancan Eh, in ya gama da su zai shiga a sudasiya to daga nan kuma su ne ƙarshen littafin insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to sai ɗayan littafin ku